اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا حسبك جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan ranar ta asabar 13 ga watan rajab hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma 2026 wannan kuma shine darasinmu na 15 a cikin suratul bakara idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta da arba'in da ɗaya wanda shi ne ƙarshen safa kuma a al'ada kowace safa in muka zo ta muna hudu daga cikin shibohin da suka kumshi wannan ayar ban san ana shi da kyau ba a ciki? a ciki ana shi da kyau na ce rigila cikin nan bai yi ba da kyau na a cikin wannan safhar akwai shibohi guda uku wanda kuma wannan shubuhohin kusan mun yi bayanin su a cikin sharhin ayoyin shubuha ta farko shine rabawar da yahudawa da nasaru suka ma annabawan allah suka yi imani da wasu annabawa kuma suka kafirce ma wasu idan muka ɗauki yahudawa sun yi imani da gaba ɗayan annabawa in banda annabawa guda biyu annabi isa alaihi salam da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma nasaru sun yi imani da gaba ɗayan annabawa in banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wasu kuma da ake ce ma samira su ma wasu yanki ne daga cikin yahudawa su kuma sun yi imani da gaba ɗayan annabawa daga annabi adam har zuwa annabi musa zuwa annabi yusha bayan annabi yusha to duk annabin da ya zo baya ba su yi imani da shi ba irin su annabi zakariya irin su annabi yahya duk ba su yi imani da su ba shi yasa bayan yusha duk annabin da ya zo su ta kashe shi wannan su ma wasu kungiya ne daga cikin me daga cikin yahudawa to a takaice dai wannan shubuhar allah madaukakin sarki ya walwale mana ita a cikin wannan ayar da muka faɗi da Allah ya ce qulu amanna bima unzila ilaina har zuwa inda Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ba za ku kasance musulmai ba har sai kun yi imani daga ɗayan annabawa ba ku raba su a wajen imani ba kenan wannan shubuhar mun yi bayanin ta sai shubuha ta uku wadda ita ma bayanin ta ya zo a cikin wannan safhar shine ikirarin da yahudawa da nasaru suke yi na cewa annabi ibrahim nasu ne yahudawa suka ce annabi ibrahim ba yahude ne nasaru suka ce su ma annabi ibrahim ba yahude ne wannan shubuha ce daga cikin shubuhohin yahudawa da nasaru a ƙarshe sai allah maɗaukakin sarki ya walwale wannan maganar tasu ya ce amta na inna ibrahima وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله da ƙarshe dai Allah ya ƙaryata su ya nuna cewa annabi Ibrahim baba Yahudi bane kuma baba Nasare bane walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba tunda Yahudawa da Nasaru suna shirka kenan wannan shubhar ma Allah ya kore muna ita shi yasa ma malamai suke ma nasaru da yahudawa ta tambaya idan ya kasance a taura da injila an sabuko su ne bayan annabi ibrahim to ta yaya za a ce annabi ibrahim ba yahudi ne ko ba nasare tunda wa ake ce ma ba yahudi shine wanda ya imani da littafin mi su ne wanda aka sabkan ma littafin attaura to da aka sabko attaura annabi ibrahim yana raye to ta yaya zaman to ba yahudi haka kuma wanda ake ce ma nasaru su ne wanda aka sabkan ma wani littafi injila shi kuma injila bayan wa aka sabko shi bayan annabi musa ma ba annabi ibrahim ba to an sabko shi bayan ya rasu to ya za a ce kuma shi mabiyin shi ne wannan shi ake ce ma al-istifhamu mai ke da suna al-inkari tambaya wadda take nuna ƙaryarsu wadda ba za su iya bada amsar ta ba shubha ta ƙarshe wadda muka bi a kanta shine a ikirarin da yahudawa da nasaru suka yi akan cewa shari'a tana tare da su suka ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu suka ce ku kasance yahudawa ko nasaru za ku shiryu kenan su a ganin su in ba ba yahude kake ba to kai ba akan komai kake ba su ma haka nasaru in ba ba nasare kake ba to kai ba akan komai kake ba wannan shubuha ce da ƙarshe Allah madaukakin sarki ya walwale musu wannan shubuhar yace qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin a'a ku kasance dai a bisa kan tafarki na annabi ibrahim wanda shi tafarkinsa shine kauce ma shirka da wa da allah maɗaukakin sarki wanda kuma wannan shine asalin musulunci a takaice wannan su ne shubuhohin da raddi a kansu za mu tashi aya ta 142 sai ya kulu su faha minan nas bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يتي سيقول السفهاء من الناس da sannu wawaye gelaye gaɓoɓi jahilai daga cikin mutane da sannu za su ce ma wallahum an an qiblatihim allati kanu alaiha mi ya shuyar da su daga alƙiblar da suke a da a kanta wannan shi ake ce ma al-istifhamu tawbihi ma'ana tambaya ta muni da izgili wannan ayar ta sabka ne a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya umarci manzon Allah da ya bar kallon baitul maqdis ya rika kallon ka'aba bayan ada da zuku su madina baitul maqdis suke kallo to da aka juyar da su su rika fuskantar ka'aba a wajen sallah to su shine sai aka samu yahudawa da wasu daga cikin munafukai suna cewa me ya juyar da musulmai daga alƙiblar da suke kallo a da suna sallah a lokacin manzo Allah bai ba su amsa ba sai Allah ya sabko da amsa ya ce kullillahi al-mashriq wal maghrib ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce musu mahudar rana da mahwadarta mabullar rana da maboyarta lillahi gaba ɗayansu na Allah ne yahdi man yasha'u yana shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda take miƙaƙiya kenan wannan ayar idan kuka lura akwai wani darasi da take karantar da mu za mu zo a ƙarshe akwai wata shubuha ƙarƙashin wannan ayar wadda za mu walwale ta akwai wani ladabi da wannan ayar na fahimta kuma nake so ta karantar da mu shine a nan yahudawa ne suke tambaya ko ana gane da kyau ko suka ce mi yasa wa'annan mutanen a da suna kallon inda muke kallo muna sallah yanzu sun koma suna kallon ka'aba tambaya ce suka yi ko mi suke so a ba su amsa tambaya ce kuma ta izgili amma manzo Allah ya ba su amsa a ya ba su amsa bai ba su amsa ba kyale shi dama haka ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take idan wawa ya yi wautarsa kyale shi yake yi ko in kula domin shi wawa in ya yi magana ya tura ƙalubale ana gane da kyau ko to babbar babban abin da zai kara mishi bakin ciki shine kai mi shine kai shiru ka kyale shi shi yasa manzon Allah yayi shiru sai da Allah ya sabko da amsa da kansa shine al-Imam Shafi'i yake cewa qalu saqatta wa qad khusimta qultu innal jawaba li babi sharri maftuhu والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح يتي أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو نباح الإمام الشافعي ne aka samu su mutane suna ta masa ƙarya suna ta masa ƙage suna ta jefa masa ƙalubale sai ya yi shiru ya ƙyale su bai ba su amsa ba sai aka zo kai aka ce al'imamu shafi'i ba ka ganin mutane suna ta maka sharri suna ta maka aibi suna ta shanka da hada shine sai ya ce musu ai ba da amsa shi ke buɗe ƙoha ta sharri matarka za ta zo ta yi ta ihu tana kaza in ka isa ka sake ni in ka yi shiru da Allah sakin yana abu kuwa amma da ka yi magana ka ba da amsa shi kenan me shi kenan yanzu yau yau kin nan kahin mu zo wannan darasin idan malam Hassan yana zamne ya tashi ya kira ni wata irjansu ce ana gane da kyau ko da kaji an ce irjansu kuma tambaya to kai tsaye ka je bangaren aure wai wasu ma'aurata ne suna suna hada da shi da matarsa ba ma a ganin yake ba ta waya ce wai ake bala'i ana masifa ana gane da kyau ko kuma far message wanga ya turu wanga ya turu wanga ya turu wanga ya turu wai shi mijin da ta husasa shi sai ya rubuta nasa keki yanzu sai sauri ya goge message kin ba ta ga abin da ya rubuta ba to da ta ga an turo wani message an goge ta ce in ya isa ya gaya mata menene ya turo ya goge ala gane da kyau ko ta ce na san saki ne in ba haka nan bane ce karya nake ya ce eh saki ne na turo na goge to yanzu kuma shi kenan sai aka shiga tambaya ban san matar bace ta tura a tambaya ko miji ne ya turo a tambayo wai shin sakin yayi ko bai yi ba inda yana nan da ya ba mu amsa ana gane da kyau ko yanzu kuma bala'in inda yake wannan shine na uku yanzu tambayar da ake mini wai sakin yayi ko bai yi ba ana gane da kyau ko nace musu manzo Allah ya ce thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun abubuwa guda uku inda gaske ka faɗe su gaskiya ce da amma in ma da wasa ka faɗe su to gaskiya ce ana gane da kyau ko jiwa in an riga an yi ta ana maido ta a ta riga ta ta sai dai ta fada bisa kan mai sosai ko to shikenan sosai ko ya abku na ce musu wannan sakin ya abku babu makawa ana gane da kyau ko kuma shine na uku yanzu shikenan baran baran an yi sakin wuta in ji hausawa to kun ga yanzu da dan Allah da ya bata amsa da yayi shiru da ana kai ga haka wannan babu inda ya dace a ce muna aiki da irin wannan kamar wurin zamantakewa ta aure wasamtu an jahilin au ahmakin sharafu ɗaukaka ce ka yi shiru ga jahili ko wawa lokacin da ya sha ka da faɗa ɗaukaka ce ya ce wa fihi aidan lisauni al'irdi islahu sannan kuma zai kare maka da mutuncinka ba zai zubda maka mutunci ba akwai wanda in ka bi shi wajen faɗa to kai ne mutuncinka zai zube domin shi dama asali baya da me baya da kima baya da mutunci sai ya yi wata tambaya ya ce a matarar usuda tuksha wahiyar samita ya ce baka ga zaki ba ana tsoronsa tare da bai gurnani bai komiyo bai shiru bai magana ba ya ce zaki da an gansa ko a kwance yake bai motsa ba bai yi kuka ba me ake yi tsoronsa ake yi ya ce walkalbu yuksa la'amri wa huwa nabbahu ya ce shi kuma kare ana gane da ke lokacin da yake ihu yana zaburowa a lokacin ake bi ke ihuwarsa ana kaskanta sa kenan sai ya nuna kai da kai shiru zaki ne shi kuma da yake ta ihu yana tukun baki kare ne me Allah ya ce a gaba وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب ينقلب على عقبيه نعم وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله مهم.
وما كان الله ليضيع إيمانكم نعم إن الله بالناس لرؤوف رحيم jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki ke cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan kuma kamar haka ne muka sanya ku al'umma wasatan ay mu'tadila mutawassita muka sanya ku al'umma tsaka-tsakiya al'umma adila litakunu shuhada'a 'alan nas don ku kasance masu shaidu akan mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida kuma manzo ana nuhin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai shaidu a kanku abinda ake nuhi aka sanya mu masu shaida a nan wannan ayar allah maɗaukin sarki yana siffanta al'ummar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sanya su al'umma tsaka-tsakiya al'umma adila wadda iza- ita take raba gardama ana gane da kyau ku Allah ya ce don ku kasance masu shaida ga mutane ma'ana ana nuhin masu shaida ga annabawa akan cewa sun isar da saƙon da Allah ya turo su domin ku musulmai kun karanta alkur'ani ko alkur'ani kuma ya baku labarin wa annabawa na cewa ya turo annabi kaza ya yi da'awa kaza ba su bi ba kaza sun bi kaza sun yi kaza kaza sun yi kaza kenan idan aka zo a ranar alkiyama al'ummomin da suka gabata suka yi inkarin saƙon annabawan da aka turo musu to ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku za ku masa dalili ku za ku masa shaida ba san ku ana gane da kyau ba in mutanen annabi- annabi nuhu sun karyata sai mu ce a'a karya kuke yi allah ya ba mu labari inna arsalna ilaikum a- eh, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatihum azabun alim mutanen musa suka karyata a'a karya kuke yi inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula mutanen kaza mutanen kaza wa'annan al'ummar ta annabi Muhammad su za su ba da shaida ga annabawa tunda mu ne na ƙarshe mu kun bamu da mai muna shaida ko sai Allah ya ce wa yakuna rasulu na da zo ana ramar rasula kace ko na'am wa yakuna rasulu alaikum shahida irin wannan kuskuren yana cikin kuskuren da in mutum na tsakiyar sallah ya yi sa ba a tsaida shi ana gane da ke ku don kuskure ne irin wanda baya canza ma'ana yakunur rasula yakunur rasuli dukkanin shi bai canza ma'ana da an ji an san gwaranci ne kai da an ji an san kawai dai abin ya zo maka ne ana gane da ke ku wannan shine kenan baya canza ma'ana don saboda an san ba ta yiwuwa dai dole don mace za ta zuwa na wannan shine kenan kenan wa yakunur rasulu alaikum shahida manzo ya kasance mai shaida a gare ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha kuma bamu sanya alqiblar da ka kasance akan ta ba a da ma'ana ta na kallon baitul maqdis ba dan komai muka sanya ka rika kallon wannan alqiblar ba illa lina'lama man yattabi'ur rasula sai dai dan mu san waye zai bi manzo mimman yankalibu ala aqibaihi daga waɗanda za su yankalibu ala aqibaihi za su koma baya wannan isti'ara ce tamthiliya ma'ana ana nuhin eh, me yake da suna kinaya ce akan eh, arjidda ma'ana dan mu san suwaye za su bi manzon Allah suwaye kuma za su yi ridda su bar musulunci dan an canza alƙibla ma'ana a da kamin a zo makka ina ake kallo ana sallah ha kamin a zo makka ka- kamin a zo madina nake so in ce kamin a zo madina ina ake kallo ana sallah ku gyara magana ku dan eh, so, akwai kuskure akwai mutane da yawa sun sun yi fahimtar sun yi kuskuren fahimta a wannan kahin a zo madina makka ake kallo kaba ake kallo kaba ake kallo sai da aka zo ne madina sai aka ce su mi su kalli mi su kalli baitul maqdis to nan wata jarabtawa ce Allah ya so yayi da aka fara kallon baitul maqdis ana gane ki ko an yi wata goma sha shidda sai kuma aka ce yanzu a juye a rika kallon ina a rika kallon ka'aba to shine ma'anan mun yi haka ne mun canza alƙibla ne daga ka'aba zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa ka'aba dan mu san waye zai yi biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye kuma zai yi ridda ya ce kai mu mun gaji da wanga canje canje yau a ce mu kalli wannan yau a ce mu anya ko akwai gaskiya shine ma'anar li na'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi kuma ko haka akai an samu wanda suka yi ridda daga cikin yahudawa wanda da sun musulunta da aka juye ka'aba da aka juye alqibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba suka ce to sun bar musuluncin haka aka samu su munafukai su ma suka bari Allah ya ce wa in kanat lakabiratan kuma wannan abun tabbas ya kasance abu ne mai girma ma'ana abu ne mai tsanani illa alalladina hadallah sai dai ga waɗanda Allah ya shiryar ma'ana wannan canje-canzen da aka rika samu abu ne mai wahala wanda zai iya sa ma mutum shakku a zuciya sai wanda Allah ya shiryar da shi wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum kuma Allah bai kasance zai kaskantar da zai lalata imaninku ba ana gane da ke ku malamai suka ce imanukum anan shine salatukum ai wa ma kana Allahu li yudhi'a salatakum ila baitil maqdis dalilin sabkar wannan ayar malamai suka ce shine lokacin da aka ce a bar kallon baitul maqdis a kalli ina a kalli ka'aba a rika sallah to sai wasu daga cikin mutane daga cikin sahabbai suka yi ta mamaki suna ta tambayoyi to yanzu mutanen da suka mutu suna sallah suna kallon baitul maqdis ya sallar su take ana gane da kyau ko tunda dai yanzu an ce ka'aba za a kallo kenan ya nuna duk wanda ya sallah yana kallon baitul maqdis sallar shi me bata yi ba to shin wanda suka mutu kamin a koma kallon ka'aba ya sallar su take shine sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai kasance ba zai bata ayyukanku ma'ana dai sallar su su da suka yi a wancan lokacin ta yi ba ta da matsalar komi domin lokacin sun yi da umarnin waye da umarnin Allah sai Allah ya ce inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lallai Allah game da mutane ra'ufun ne mai tsananin tausayi ne rahimun kuma sannan mai tsananin shin kai wannan kenan dai a takaice ayar daga cikin babban darasin da take nuna muna shine dukkanin abin da mutum ya yi a daidai iliminsa sai da ƙarshe ta bayyana ba daidai ba ne to allah maɗaukakin sarki da ra'ufin rahim ne yana yahewa ba san ko ana gane da kyau ba domin a lokacin da wannan ayar ta sabka ana gane da kyau ku wadda ta yi umarni a kalli masallacin kudus an yi daidai da wasu suna cikin sallah suna kallon baitul maqdis a masallacin koba sai ɗaya daga cikin sahabbai shi kuma ya yi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a lokacin su kuma sun kalle ka'aba sai ya zo sai ya isko wa'annan mutanen a masallacin koba suna kallon baitul maqdis sai ya musu ihu ya ɗaga murya ya ce kai aya ta sabka an sabkar da cewa a kalli ka'aba maimakon masallacin kudus ana gane da kyau ku suna tsakiyar wannan sai suka karkata suka juya suka ci gaba da sallar suka sallame da a ce allah bai yahi wancan abin da ya afku ba na farko da sallar su ta yi ko ba ta yi ba a da sallar su ba ta yi ba ko amma da yake allah ra'ufin rahim ne sai ce to wancan an yahi domin lokacin da suka yi sallar an ce ba nan za a kallo ba ina za a kallo ka ba za a kallo amma dalilin ba su sani ba ne dalilin su abin da suka sani ne kawai ijtihadin su ne kawai na nan ake kallo wannan sai yasa ra'ufur rahim kin Allah yasa bai lalata ibadar su ba haka ko karkatawar da suka yi suka yi sallar su manzon Allah da labari is kuma sa bai ce ami ba bai ce a sake ba domin a farko sun yi ne da ilimi amma abin da cikin jahilci ne kai shi wannan ba a baka uzurinsa ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam a takaice dai Allah mai tausayi ne kuma sannan mai jin kan bayunsa ne ni Allah ya ce a gaba qad nara taqalluba قد نرى تقلب وجهك في السماء Mm.
فلنولينك قبلة ترضاها Mhm.
فول وجهك شطر المسجد الحرام نعم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره Mhm.
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم Mm.
وما الله بغافل عما يعملون jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama'i kuma hakika muna ganin jujjuyawar huskarka a sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha to da sannu za mu mayar da kai alƙibla wadda kake so wadda ka yarda da ita fawalli wajhaka shatral masjidil haram to kai ma yanzu ka fuskantar da fuskarka shatral masjidil haram ai tilqa'a al masjidil haram a bangare na masallacin harami wa haythu ma kuntum kuma a duk inda kuka kasance ku musulmai fawallu wujuhakum shatra ku fuskantar da fuskarku a wannan bangaren dai na masallacin harami wa innal ladhina utul kitaba kuma lallai waɗanda aka ba littahi la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim tabbas sun san shi wannan umurnin na akalli ka'aba maimakon masallacin qudus gaskiya ce daga ubangijinsu wa innal ladina utul ki wa mallahu bighafilin amma ya'malun kuma Allah bai gafala ba game da abin da suke aikatawa dalilin sabkar wannan ayar kamar yadda al-imam ibnu kathir ya rawaito a cikin tafsirinsa riwaya daga barra bin azib ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk lokacin da aka umurce sa da ya rika kallon masallacin kudus maimakon ka'aba da yake kallo a a makka ya rika kallon masallacin kudus to ya kasance shi a zuciyarsa ya yi son ya rika kallon ina ya rika kallon ina ka'aba sai dai dan yana umarni ne na Allah madaukakin sarki shi kuma umarnin Allah an so ko ba a so ba dole a yi mi dole a bi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasance yana sallah a addu'arsa a a cikin zuciyarsa yana addu'ar Allah ka sa a maida mu a masallacin mu rika kallon masallacin harami har ma ya kai yana daga kai yana roƙon Allah ana gane da kyau ko to shine sai Allah madaukakin sarki ya karbi bukatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce masa za mu mayar da kai ga alƙiblar da kake so to yanzu ka mayar da huskar ka ka rika kallon mi masallacin harami a nan da aka ce ka rika kallon masallacin harami ana gane da kyau ko ishara ce akan cewa ashe wanda ba cikin masallacin harami yake ba to inda ake so ya fuskanta shine ina jiha ta masallacin haramin amma wanda yake a cikin masallacin haramin wa shi ina zai kallo ka'aba ah, ka'aba dai ana gane da kyau ko ka'aba shine al-imam ibn usaymin yake da wata falsafa wani bayani da yake cewa wanda yake a cikin harami zai kalli ka'aba wanda yake a wajen harami zai kalli harami ana gane da kyau ko wanda kuma yake a wajen wajen harami ma'ana wajen makka da madina to su za su fuskanci makka ne ana gane da kyau ko in ka fuskanci makka ai duk da yanda aka yi kami duk da yanda aka yi akwai ka'aba ce ko wannan shine kenan duk yanda aka yi ka fuskanci abin ka kenan wannan shine kenan shi yasa wanda suke wajen makka wanda suke wajen harami sai a ce musu su kalli makka idan suka kalli makka to tabbas sun samu masallacin harami in suka samu masallacin harami kuma tabbas sun samu me sun samu ka'aba ana gane da kyau ko wannan kuma shi al'amari na alƙibla al'amari ne na ijtihadi don haka idan aka ce nan ne alƙibla ana gane da kyau ko da mutumin da ya zo nan ya yi sallah da mutumin da ya koma can ya yi da mutumin da ya komo nan tsakiya ya yi dukkaninsu sun samu alƙibla ko ba su samu ba sun samu ana gane da kyau ko don haka don saboda ka isko wani masallaci kai da ka auna sai ka ga sun ɗan karkace ma alƙibla to kai ijtihadin ka ne ya baka haka riƙe naka su riƙe mi su riƙe nasu matukar dai sun samu wani yanki kaɗan na alƙiblar babu wani laihi a kai domin dukkanin shi dai menene lalabe ne a ciki ake cikin duhu ko kai yanzu ka san da in ka auna daga nan sai ka aba ka san da haka nan a nan ne alƙiblar su ko to nan ne muke kallo kai yanzu ka san da in ka auna daga nan sai ka sai ka aba a hasashe ne ake yi kirdado ne ake yi ana ana gane da kyau ko to shi yasa ma da ƙarshe in ma kun shiga rikicin sai Allah ya ce walillahi al-mashriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah kai in kun ma rikice kun samu sabani duk dai inda kuka kalla ai Allah yana nan ana gane da kyau ko amma kaga mutane ana ta rikici wai a'a nan ne a'a ba nan bane a'a nan ne wallahi mun sha ganin wannan kai mu a masallacin mu ma har sai da aka rushe shi wancan masallacin akwai wanda ba su sallah a masallacin wai mu suka ce a mun karkace ma alƙibla ba wai ba alƙiblan muke kallo ba a'a mun karkace mata ne tun kai nan ka san akwai ni ka san da lauje cikin nadi ko Allah gane da kyau ko ka san da lauje cikin nadi a'a sun karkace ma alƙibla a ba dai muna kallon alƙiblar ba eh to shi kenan ala gane da ke ko da ni da kai dukkaninmu lalabe ne muke cikin duhu kuma walillahi al-mashriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah shi yasa lokacin da muka kawo wancan abu muka ce ai sahabbai da suka samu rikici kowa ta tashi ko kuma da karshe duka Allah ya ce babu lahi a sabkar wannan ayar wallahu ta'ala a'lam yana da kyau mas'ala ta ijtihadi mu bar tsanantawa abin da yake ba nasi ba ne karra a kai abin da yake kowa bincike ne zai yi ma'ana kowa kwatantawa ne zai yi to kowa ka kyale shi da kwatamcen da ya yi in ba abin da yake da nasi ba ne karara to irin wannan ba a so shine suke cewa la inkara fi masailil ijtihadi ba a inkari a cikin mas'alolin ijtihadi kai tsaya da naka kai in tsaya da nawa rike naka in rike nawa ba rewa bane ana gane da kyau ko neman zaman lahiya ne malam mu je gaba ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki yake cewa wala in ataita alladhina utul kitaba kuma koda a ce ka zo ma ma'abota littahi suwaye yahudawa da nasaru koda a ce ka zo musu bi kulli ayatin da kowace irin aya ma'ana da kowanne irin dalili da yake nuna kai annabi ne ko da kowanne irin dalili da yake nuna alƙibla ita ce ka'aba ma tabi'u qiblatak ba za su bi alƙiblar ka ba ana gane da kyau ko da duk wani dalili na duniya kai ko da a ce Allah ne suka gani da idanunsu ya ce musu alƙiblar da Muhammadu yake kallo ni na ce mishi ya kalle ta Allah ya ce ma tabi'u qiblatak ba za su bi alƙiblar ka ba domin dama makiyanka ne ɗan magana su ko suka ce makiyinka baya yabonka ko da ka kama damisa ka bashi ba zai ce kai jarumi ba ne zai ce da walakin goro a miya wani ne ya kamo ya bashi ita Allah gane da kyau ko to shine Allah madaukin sarki yake nuna mana wannan wa ma anta bitabi'in qiblatahum kuma kai ma ba za ka bi alqiblar su ba tunda su da ma ai kai ka san ba akan daidai suke ba ba za ka bi alqiblar su ba wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din kai bayan wannan ma su kansu tsakanin su yahudawan da nasaru sashen su ba zai bi alqiblar sashe ba kai ba ma yahudawan da nasaru ba a cikin yahudawan ma firka ce daban-daban akwai ra'ayi daban-daban iftaraqatil yahudu ala aish ihda wa sab'ina firqa waftaraqatin nasara ala اثنتين وسبعين فرقة أنا قايل لك يقول me nake so in nuna muna nan kamar yadda kaga a cikin musulunci akwai masu ra'ayin kaza akwai masu ra'ayin kaza akwai masu ra'ayin kaza akwai masu ra'ayin kaza akwai sabani in wannan sabanin ya saka ce a to ni bari in koma yahudanci to yahudancin ma akwai ni akwai wannan saɓanin in ka ce a bari in koma nasaranci to nan ma baka tsira ba dan nasu ma ya hina me ya hina yahudawa yawa kun san da ku wannan magana da nake yi akwai wanda suka yi ridda suka bar musulunci wai dan saboda sabanin ra'ayin musulmai wallahi akwai wanda suka bar musulunci dan saboda wannan to kuma kun gani sai ya nuna mi jahilci ne ya kai su can domin in dai har dan rabuwan kan musulmai ne yasa suka bar musulunci to kenan ba za su yi mi ba ba za su yi kowanne addini ba to amma wai sun bar musulunci sun koma yahudanci sun koma kiristanci kina aikin banza an tuma ba a hwado ba duk ila ce ake ce ba ba'u ana gane da kyau ko wajen gudun gara ne aka fada a cikin kogo ko a cikin ramin wuta ana gane da kyau ko an hwado daga kan icce ne kuma aka zarce a cikin rijiya ka san akwai bala'i ko ka hwado daga kan icce a ƙasa ai ka san zaka shi muku to kuma sai ya kasance a ƙasar rijiya ce sai ka zarce cikin rijiya in karewa guda ce za ka yi to can kaririyewa ne za ka yi Allah gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan uwa masu girma a takaice dai Allah ya ce su kansu yahudawan da nasaru ba sa bin ra'ayin junansu ba za su bi alƙiblar junansu ba wala in tabata ahwa'ahu kuma da za ka bi son zuciyar yahudawa da nasaru min ba'di ma aka min ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka idhan lamina zalimina to lalle kai a wannan lokacin kana daga cikin azzalumai la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa Allah ya so hiye da kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake ce ma da a ce za ka bi son ran yahudawa bayan ilimin da ya zo maka na alkur'ani na musulunci to da a wannan lokacin kana daga cikin azzalumai soyayyar da muke maka ta zama banza to ina gani ina ga kai ina ga ke ina ga su ina ga wa'ancan sa kayan ka mota wanda ba mu da wannan soyayyar ta Allah ana gane da kyau ko wannan ayar dai jan kunnuwa ne a gare mu game da koyi da me yahudawa game da bin son zuciyar yahudawa abinda da yawa daga cikin mutanenmu suka fada illa man rahim rabbi a takaicen uwa masu girma a cikin wannan safhar akwai shubhohi guda biyu da muka hudda wanda kuma za su ƙara hiddo mana hili na bayanin da muka yi na wannan alƙibla ke shubha ta farko dai mun gayi akan cewa Allah ya ce ya sanya al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma adila ko al'umma adila tsaka-tsakiya mai adalci to a wannan lokacin sai aka samu yahudawa da suka karanta wannan ayar suka ce karya kuke ku musulmai ba adilai ba ne suka ce musulunci babu adalci a cikinsa bari in karanto muku nassin subhar suka ce al'islamu wadda a ba'adal mabadi allati tattasimu bil unsuriya ce wa ta'assub suka ce musulunci a cikinsa akwai wasu abubuwa wanda suka suke nuna cewa babu adalci a cikinsa akwai ƙabilanci id innahu lam yusawwi bainal muslimina wa ghairil muslimina fi huquqi wal wajibat dan me yasa wai dan saboda musulunci bai daidaita tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a wajen alhaki a wajen haƙoƙi da wajibuka ana gane da kyau ko dan musulmi ya dan musulunci ya bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wai shine musulunci bai yi ba bai yi adalci ba suka ce wa fi dhalika ihdarul li insaniyati ghayril muslimi wa hattul li karamatihi suka ce in ba har ba in har aka ce akwai bambanci tsakanin musulmi in har aka bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to a wannan lokacin an rosa karamar da aka ce an dan adam yana da ita in an ce dan adam na da na da karama to ya kamata a ce bai ba wanda yi wani a zaman tomi daidai wa daida ana gane da kyau ko an gane shubuhar ta hito hili wannan shine zaka samu wannan shubuhar a cikin littafin muwatinuna la dhimmiyuna littafin fahmi huwaidi muwatinuna la dhimmiyuna fahdi huwaidi zannan zaka samu wannan shubuhar da kuma ƙarin bayani a kanta to a takaice wannan abin da suka ce za mu gai za mu ƙara nanatawa Allah ya ce afa na ja'alul muslimina kal mujrimi malakum kaifa tahkumun Allah ya san za su faɗi haka ya ce waishin kuna so mu sanya musulmi da wanda ba musulmi ba su kasance daidai a wajenmu wani irin hukunci ne wannan kuke yi ana gane da kyau ko to bari mu zo shi ko da yaushe maki ka ba shi hujja da abin da shi yake yi zai yi zamantowa babban dalili a kansa a kan ka ba shi hujja da abin da ke wurinka masu wannan inkarin su ne turawa masu karatun addini su zo suna bazawa abin da ya dame wa mutane kai a ciki musulunci ya bambanta wanda an musulmi da wanda ba mi ba ba musulmi ba to sai mu ce yanzu dan Nijar ne ya shi Amurka ana gane da kyau ko yanzu da Allah dan Nijar da yake zaune a Amurka daidai yake da wanda yake dan asalin Amurka a kai ba ma dan Nijar da yake Amurka ba a'a kai ɗanka da ka aiwa a Amurka wanda yake da nationality ta Amurka ba ɗai yake da ɗan Amurka ba wanda yake jarhwata ko daidai yake ba daidai yake ba to me yasa abin da ku kuna yi za ku zargi wanda suka yi ana gane da kyau ko a wajensu akwai minorite akwai itiranshi ana gane da kyau ko akwai abubuwan da ba su da incin su yi sai 'yan ƙasa suke da wannan damar akwai shari'ar da in ka zo ko kai ke da gaskiya don saboda kana yin ta ne da wanda yake ɗan ƙasa to za a baka rashin gaskiya kuma wallahi wannan ni ga ne ba shi yau ba wani ɗan uwa da yake amurka ya bani labarin wata matsala da ya shiga wata mata ta yi masa sharri da ƙage batura da yake ma aiki irin masu irin masu zuwa can suna suna ayyuka ya ce ta yi masa ƙage da sharri na kuɗi masu yawa akan cewa tana biyarsa wannan kuɗin da ƙarshe dai shari'a ta kai su sai da ya ɗauki avoka ya ce allah ya tarha ma gumbarsa nono ana gane da ko da ƙarshe dai aka roshe wannan shari'ar to a shari'ar ba ya adalci ba domin da aka gano cewa ba ta da gaskiya da yanzu me ya kamata a yi ɗaure ta ya kamata a yi don saboda ta masa me ta masa sharri sai ta biya shi to yanzu dai kawai dai sai aka ce dai an bar shari'ar shi kenan ya je shi kenan amma shi haƙƙinsa aka me ba a bashi ba dan me don saboda shi itaranje ne itaranje ne kuma baki ana gane da kyau ko yanzu ku da kuke da wannan ne ha kuke ce ma abin a kuke ce ma musulmai sun yi rishin adalci to mu je ma wai a musulunci wai shin shi musulunci ya bambanta wanda ba musulmi ba musulunci ya bambanta wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba a wajen sakamako na lahira da wasu kuma daga cikin kaɗan daga cikin hukunce-hukunce amma in ka diba mafi yawancin hukunce-hukunce babu bambanci tsakanin mi musulmi da wanda ba musulmi ba musulmi ya maka huri sata za a ce bai da laihi a yana da laihi in ya kawo ƙara shi wancan wanda ba musulmi ba za a kwato masa haƙƙinsa alhakinsa ko ba za a kwato masa ba za a kwato masa alhakinsa musulmi ne ya kashe wanda ba musulmi ba za a ce bai yi laihi ba yana da laihi kuma har ma hukunci za a yanke masa kai har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kashe wanda ba musulmi ba da ake zamna da shi a ƙasar musulmai lahiya lam yarih ra'ihatal janna ba zai ji kanshi na aljanna ba balantana ma ya balantana ya shige ta yanzu addinin da ke da wannan shine za a ce ma bai mi ba bai adalci ba ana gane da kyau ko kenan wannan maganar ba ta da wurin zama duk mai hankali kuma zai iya karyata wannan maganar wanda ba musulmai ba a lokacin da musulunci ke mulki sun yi zama lahiya lau da wanda ba musulmi ba hatta ma ya kai ga in yaƙi ma aka kai in ta kama wasu daga cikin wanda ba musulmai ba sun taɓi musulmai in aka je yaƙi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku shiga a coci kada ku shiga a ina a gidajen bautar yahudawa sau ma'a malumai wanda suke zamna a cocinsu suna ibadarsu kada ku taɓe su mata kada ku taɓe su ƙananan yara kada ku taɓe su kai wanda ba mai zo da niyan farmakar ku ba kada ku mi kada ku taɓe shi yanzu su haka suke yi kaji yadda suke turo ba ma bisa kan mai tsotsai duk wanda ta samu da yara ƙanana da manya da kaza dukkaninsu a halaka yanzu duk wanda yake da hankali wannan kawai bai sai nuna masa ba babu addini na adalci kawan me kawan addinin musulunci kashi abin da ake a nigeria wai kiristoci ne ake kashewa kuma har yanzu ma ga, ga daular kiristoci kuma tana so ta mi tana so ta mi tana so ta ɗauki honsa kuma ina za ta ɗauki honsa daga can inda take za ta turo bamkin da za ta tarwatsa wanda wanda 'yan kasan ma ba san ina suke ba wanda shi a can waje shi zai mi shi zai neman su wai ya kashe su ka san da walakin goro abiya ko ka san ba makiyan bane ake nema a akwai wanda ake nema musulman ma ne asali ake mi ake nema a takaice dai uwa masu girma wannan shubhar ba ta da wurin zama babu addini mai adalci kamar addinin musulunci wa rahaban nasu bil islami hina ra'au annal ikha'a wa annal adl maghzahu mutane sun yi maraba da musulunci da suka ga adalci da haɗa 'yan uwantaka tsakanin mutane shine yakinsa shine abin da yake so yi ƙoƙarin bazawa a cikin ƙasa sai shubuha ta ƙarshe shine iddi'a'u anna taghyir al-qibla lu'batun siyasiyya wa anna bait al-maqdis hiya al-qibla as-sahiha shine yahudawa suka ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam juye alƙibla da ya yi kawai siyasa ce me suke nufi da siyasa ce suka ce kamar abin da suke so su nuna suna so su nuna ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam rajulun siyasi la rajulun dini kun san suna da wani istilahi akwai mutunan siyasa wanda shi kawai shugabanci ne a gabansa akwai mutunan da rajulun dini shi wanda addini ne ami a gabansa to wannan istilahin sai suna kokarin dan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi suka ce manzon Allah kawai dan siyasa ne ba wai dan addini ba duk abin da kaga wai manzon Allah ya siyasa ce kawai yake yi sai suka ce lokacin da manzon Allah yake makka dan yana cikin mushrikai wanda suke girmama Ka'aba sai ya rika kallon Ka'aba yana mi yana sallah don mutanen makka su mi su so shi su bi shi ana gane da kyau ko siyasa kenan ko ba haka 'yan siyasa ke yi ba in matsalar ruwa ke gare ku sai a ce muku za mu yi muku famfon hurra ana gane da kyau ko in matsalar wuta ke gare ku to nan zuwa shekara kaza dukkanin garuruwanku ko ina za a samu wuta in matsalar daɓe ke gare ku godron ko ina za mu yi guduron ana gane da kyau ko to haka aka yi in an san ku 'yan gargajiya ne sai a kula da kokowa in an san ku 'yan bidi'a ne sai a darashi ta shehunanku ana gane da kyau ko in shehunku ya mutu za a zo har ma a yi kuka har wata jami'a a canza mata suna a sa mata sunan shehunku ana gane da kyau ko a gyara masallacin shehunku 'yan siyasa haka suke yi ba a nigeria bola tunubu wannan abin da kuka ga yayi na zuwa ta'aziyya mutum nawa cikin sarakan kudu suka mutu da manya-manyan kudu suka mutu bai ta ta'aziyya ba sai da aka yi wannan don saboda ya san wa'annan mutanen babu wanda suke so a duniya kamar shehunansu don haka duk wanda ke girmama shehunansu suna mi suna son shi to shine don neman ƙuri'unsu ya yi wannan girmamawa na zuwa ta'aziyya da ya yi ba wai don allah aka ce ba ana gane da kyau ko kwaraka ce da neman iri to amma su wawaye ba sa ganewa kuma ku shehuwa mishi za su idan ya girmama shehunsu duk ta'addancin da ya musu yanzu ya wuce to shine sai suka ce manzon Allah kawai siyasa ce yake kallon mi yake kallon Ka'aba yanzu kuma da ya zo Madina ya isko a Madina akwai wa a'a Madina su ake da kwai bayan mushrikai Yahudawa nan suka aje kaya da ya zo madina ya isko akwai yahudawa yanzu sai ya fara kallon alƙiblar yahudawa baitul maqdis don yahudawa su ce a wannan namu ne bari mu rungume sa mu shiga addininsa ita ce siyasar da suke nihi abin ya hito hili ya hito hili to wannan ita ce abin da suke nihi da manzon Allah dan siyasa ne wai ba dan addini ba can a bakin su to yanzu raddi akan wannan shubhar tasu da farko waishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rabin kansa ne da ya zo a makka ya rika kallon inda su suke kallo baitul maqdis da rabin kansa ne ya wannan da umarnin wa da umarnin Allah maɗaukakin sarki kuma ma wai da ya rika kallo a cikin so ya rika kallo ya aka nuna muna yana kallo amma yana gurin a maida shi a can dai a dakin wannan ya rushe karyarsu ko bai rushe karyarsu ba ya rushe karyarsu kuma suka ce baitul maqdis ita ce alƙibla ta gaskiya to idan aka ce alƙibla me ake nufi alƙibla duk abin da ka fuskanta ana ce masa alƙibla amma mu a istilahin na musulunci da an ce alƙibla kai tsaye ana nuhin me ana nuhin ka'aba kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa a rika kallon ka'aba ne don saboda wata maslaha da wata hikima wadda take mai yawa daga cikin karancin binciken malamai sun nuna allah maɗaukakin sarki ya sa ka'aba ta kasance ita ce alƙibla ita ce duk inda mutum yake ita ce zai fuskanta don saboda ita ce tsakiyar duniya ita suke ce ma surratul kurratul ardiyya ala gaya da ke ku cibiyar ban ƙasa cibiyar duniya ita ce ka'aba me ake nufi da cibiya cibiya a gehe take ko a dabra take ko a lungu take ko a ina take tsakiya ma'ana ka'aba ita ce tsakiyar duniya kuma bincike na astronom malumai ilmul falak ya tabbatar da cewa ka'aba a tsakiyar duniya take ana gane da kyau ko to wannan ita ce babbar hikimar kenan a hankalce ma in za a ce ina ne alƙibla ku ba a addinance ba ina ya kamata a ce ka'aba domin ita ce me ita ce tsakiyar duniya wannan shine kenan a takaice dai wannan shubuhar ba ta da wurin zama wallahu ta'ala a'lam malam mu gaba
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم na'am وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون wasi الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين wasi ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات na'am أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا na'am إن الله على كل شيء قدير jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yace alladhina atainahumul kitaba wa'inda muka ba su littahi su wane ne yahudawa da nasaru ya'rifunahu sun san shi shiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama ya'rifuna abna'ahum wannan shi ake cewa at-tashbihul mursal kamar yanda suka san mi 'ya'yansu kai makura a wajen mi sani wa inna fariqan minhum kuma lallai wasu jama'a daga cikinsu la yaktumuna alhaqqa suna ɓoye gaskiya wa hum ya'lamuna alhali sun san gaskiyar alhaqqu min rabbik shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce daga ubangijinka shi alkur'ani gaskiya ce daga ubangijinka shi musulunci gaskiya ce daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarina dan haka kada ka kasance daga cikin masu shakka wali kullin wijhatun huwa muwalliha kuma kowanne al'umma suna da alƙiblar da muka fuskantar da su fastabiqul khairat da haka ku yi banza da wa'ancan masu muku izgili fastabiqul khairat ku yi gaugawa a wajen neman alkhairi ku yi gaugawa ku yi riganganto a wajen mi a wajen alkhairi aina ma takunu duk inda kuka kasance ya'ti bikumullahu jami'an Allah zai zo da ku a gaba ɗayanku inna Allah ala kulli shay'in qadir domin lallai Allah mai iko ne akan komai ka ji wajen kunnai fastabiqul khairat ku yi gaugawa a wajen yin ayyukan alkhairi domin duk inda kuke za ku zo a wajen Allah kuma a wajen Allah me zai tseratar da ku ayyukan mi ayyukan alkhairi kenan miye mahuta a gare ku ku guji duniya ku yi ƙoƙarin neman mi neman lahira ka kasance daga cikin waɗanda mai hikima yake ce ma inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها صفنا Allah yana da wasu bayu masu hankali ba na neman kuɗi ba sun saki duniya sun yi suna ƙoƙarin neman lahira sun yi duba a duniya da suka ga cewa wannan duniyar ba komai ba ce sai suka maida ta ana gane da kyau ko? kaman taguwar ruwa suka maida ta kaman teku wanda a cikinsa in ka shiga kai tsaye halaka za ka yi me zai tseratar da kai daga wannan tekun mine ne zai tseratar da kai daga teku jirgin ruwa shine ja'aluha lujjatan sun sanya duniya kamar teku sai suka sanya jirgin ruwa abinda zai tseratar da su daga mi daga wannan tekun me wannan tekun da malam yake nufi salihal a'mali su ne ayyuka na mi na kirki ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaicen uwa masu girma wannan ayar tana nuna yahudawa sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin da suke mami 'ya'yansu don sun karanta a cikin mi littattafansu shi yasa ya zo a sira a hadisai ingantattu daga cikin misali na yadda yahuda suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yunwa cikinsu akwai wanda zai bai san yana jin yunwa ba to sun san manzon Allah kamar yunwa cikinsu akwai ɗaya daga cikin shahararrun malaman yahudawa da ake ce ma zaid bin zaid bin bin sa'ana ina tsammani sunan nashi to wata rana sai ya zo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamna a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan kwatsam sai aka zo da bukata wani sahabi ne ya ce ya manzon Allah na je wani ƙauye na musu wa'azi akan shiga musulunci na nuna musu in suka shiga musulunci Allah zai buɗe musu ƙohohi na arziki to yanzu kuma bayan sun shiga musulunci sai aka yi rishin sa'a an yi hori yanzu suna can cikin yunwa ina tsoron su yi tsammanin ƙarya nake ko wannan ya sa ma su yi da su bar musulunci su ce ma mai yiwa musulunci ne ke da kalula an san kalula ko to wannan shine kenan to ya manzon Allah ina mahuta akwai wani arzikin da za a kai musu gudunmuwa don su rage raɗaɗi a tsare musu imanin su manzon Allah ya ce to a yanzu dai babu komai amma ya ya kamata a yi an yi daidai shi kuma wannan ba yahuda na na ce a'a muhammadu ba matsala ai ka san ni mai arziki ne in ka yarda zan baka bashi ana gane da kyau ko mu yi yarje ne lokacin da za ka biya ni bashi sai ce a tuma da laka kawo mahuta ba mu bashi aka gai abin da zai bada ya bada kuma aka gai ga lokacin da zai zo ya amshi mi ya amshi bashin nasa yanzu bayan ya tahi kamin lokacin amsar bashin ya yi sai ya zo ya isko manzon Allah yana zamne a cikin sahabbansa ya ci kwalarsa ya ce ka biya ne bashin da nake bin ka dama na san ku banul muttalib mutane ne wanda ba su biyan bashi biya ne bashi na yana faɗin wannan sai ga umar ya zaburo ana gane da kyau ko da niyan ya yi da shi in ma ta kai ga a cire mishi kai a cire mishi kai sai manzon Allah ya ce masa malan ya umar a a a umar tsaya tsaya ni da shi ba wannan muke bukata ba ni abin da nake bukata ka ce mini in kasance mai biyan bashi shi kuma ka ce masa ya kasance mai sauƙi a wajen neman haƙƙinsa na bashin da ya bada sai manzon Allah ya ce masa cikin murmushi ana gane kiko yana kallon huskar manzon Allah manzon Allah cikin murmushi sai ce haba malam zaidu ba mun yi da kai ba a rana kaza zan biya sai ce a'a haka aka yi ana gane da kyau ko yace to eh yace to amma ba matsala duk da ka zo lokacin bai yi ba to an yi daidai dama akwai kuɗin biya sai manzo Allah ya ce ma Umar ka je ka hidda kuɗi kaza ka hidda dabino kaza domin biyan da dabino ne za a yi a hidda dabino buhu kaza adadin wanda yake biya a bashi kuma a ƙara mishi da buhu kaza a kai sai umar ya ja shi suka je ana gane da kyau ko kakka yi tsammanin ho umar zai game mishi jini da haƙura tunda manzo Allah ya hana ba za a yi ba amma in ba shi ba da in an sha kwana Allah gane da kyau ko ka san su umar ba su bari ta kwana to yana daga cikin abin da ya sa umar bai yi tsanani a gare shi ba dan babban mutum ne shi ma a cikin yahudawa ana gane da kyau ko ka san aka ce ko ko mutuwa tana mi a tana jin kumiyar idan ma'aihiya ko ma'ana dai kamar dai ana jin nauyin mutum da haibarsa dalilin girmansa to yanzu umar sai ya zo ya kwaso wannan dabinon da zai basa sai ya zo ya aje masa ya ce ga wanda ka biya kuma ga shi ga wanda aka ce in ƙara maka sai umar ya ce sai shi zaidu ya ce to wannan ƙarin na menene fa ya ce a'a wannan ƙarin manzo allah ya ce in yi maka shi don saboda cin mutuncinka da na yi ba sun gane ba ai umar ya so ya ci mutuncin sako ya ce to wannan ƙarin da aka maka na ba da haƙuri ne na cin mutuncin da ni na yi maka sai umar ya ce amma ni ina da wata tambaya ni na san ka kai babban mutum ne kuma a cikin yahudawa ba mu san ka daga cikin mutanen banza ba na yi mamakin wannan cin mutuncin da ka zo ka ba kama manzon mu a tsakiyar mu a ta tare da mu sai ce umar ai ka sani babban malami ne ko a cikin yahudawa ya ce e ya ce to a littahinmu duk siffofin da suka zo na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na karanta kuma na ga siffofin a tare da shi to siffar guda ce ban gani ba wadda ita kuma a aikace ne ya kamata inganta yasbaqu hilmuhu ghadabuhu ala gane kyau ko yasbaqu hilmuhu ghadabahu mu gyara na hau kun sa akwai 'yan binciken kwakwaf ala akwai 'yan jami'a ala gane da kyau na'am yasbaku hilmuhu ghadabahu fa'ili da maf'ulun bihi ala gane da kyau ko to yace hushin manzon Allah sallallahu yahiyar manzon Allah tana riga hushinsa ma'ana kamin ya yi hushi to ya hiya ke zuwa kina hushin ba ma zai yi ba ba ma zai bayyana ba ya ce to yanzu ta bayyana a gare ni ni ne ban da gaskiya amma maimakon ya yi hushi dariya da murmushi ya rika yi shi yasa kaga ba abin da nake in ba kallon huskarsa ba da yana magana ya ce na ga wannan kuma daga yau ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah musulunci salamu alaikum malam mu gaba wannan dalili akan sun san manzon Allah kamar yadda suka san mi diyansu malam mu gaba da sauri ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون واصل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Allah yake cewa min haythu kharajta a duk inda ka huta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram to ka fuskantar da fuskarka izuwa ga bangaren masallacin harami wa innahu lal haqqu min rabbik kuma lallai shi wannan umurnin na kallon masallacin harami gaskiya ne daga ubangijinka wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun kuma Allah bai kasance ba mai gafala game da abin da kuke aikatawa wa min haythu kharajta kuma a duk inda ka huta fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ka fuskantar dai da fuskar ka a masallacin mi harami wa haythu ma kuntum a duk inda ku kasance kuma musulmai fawallu wujuhakum shatara ku fuskantar da fuskan ku a bangaren sa wannan shi ake ce ma at-tawkidul lafzi maimaitawa da ƙara ƙarfafawa akan akallimi akalli alqibla akalli ka'aba li alla yakuna lin-nasi alaikum hujjatun mun yi wannan ne dan saboda kada ya kasance mutane suna da wata hujja ma'ana kada ya kasance yahudawa da nasaru suna da wata hujja a kanku na cewa ai kuma kuna wani abu na addininsu na zalamu minhum sai dai wanda suka yi zalunci daga cikinku don su kun ba su hujja ko ba su ba ku hujja ba ba su yarda da ku ba fala takhshawhum to irin wa'annan azzaluman kada ku ji tsoronsu wakshauni ku ji tsorona ni ubangijinku ubangijinsu wali utimma ni'mati alaikum kuma na yi muku wannan ne na cewa ku fuskanci alkibila don in cika ni'imata a gare ku wace ce wannan ni'imar musulunci wala'allakum tahtadun kuma mun yi wannan ne don saboda kasance shiryayyu mu je gaba فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون واصل
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Allah maɗaukaki ke cewa kama arsalna fikum rasulan minkum bayan wannan ni'imar da muka yi muku kuma daga cikin ni'imar da muka yi muku arsalna fikum rasulan minkum mun turo annabi daga cikinku yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum kuma yana tsarkake ku wa yu'allimukumul kitaba wal hikma kuma yana koya muku alqur'ani da sunna da hadisi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana ilmantar da ku abinda ba ku kasance kun sani ba a da fadhkuruni da haka ku tuna da ni ya ku musulmai azkurukum ni ma zan tuna da ku washkuruli ku gode mini wala takfurun kada ku kahurce mini ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani ista'inu bis sabri was salah ya ku wanda kuka yi imani ista'inu ku nemi taimako na zaman duniya bis sabri ta hanyar haƙuri was salati da kuma sallah inna Allah ma'as sabirin domin lalle Allah yana tare da mi masu haƙuri ma'anar wannan ayar shine zaman duniya maganinsa abubuwa guda biyu ne haƙuri da mi haƙuri da sallah in ka lazumci wannan abubuwan guda biyu to wallahi za ka zamna da duniya lahiya za ka ƙare da duniya lahiya ka je lahira ita ma ka ƙare da ita mi lahiya haƙuri da mi da sallah duk bala'in da kake ciki ka nemi taimako ta yaye wannan bala'in ta hanyar mi haƙuri da mi haƙuri da yin sallah shine ma'anan wasta'inu ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da mi da yin sallah a cikin sallah kuma nan ne addu'a take inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah